أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na goma sha uku aya ta saba'in da hudu a cikin wato wannan sura mai albarka ko saba'in da uku suratu maryam wadda muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da yake sabuwar gandu a Kano, Najeriya. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا نعم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
Allah madaukin sarki yana ba mu labari dangane da abinda kafirai suke faɗa suna yin alfahari wa waɗanda suka yi imani suna musu alfahari da kyakkyawan wurin zama da jin daɗin rayuwa da morewar duniya shine ce wai da tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil ladina amanu idan aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu sai waɗanda suke kafirai sai su ce wanda suka yi imani a duba a ɓangarorin nan guda biyu ayyul fariƙai ne khairun makama da mu da kusuwa suka fi alherin matsuguni mazauna suwaye suka fi wa ahsanu nadiya kuma suwaye suka fi kyawun matattara inda suke haduwa kenan ahsan manazil wa ahsanu dura kyawawan gidaje da mazauni wa ahsanu nadiyan kyawawan matattara inda suke kulab-kulab ɗinsu suka ce duk waɗannan an duba ku masu imani mun fi ku kasancewanku kuna baya-baya a duniya ba ku da matsayi a cikin waɗannan abin da muka ambata wannan yake nuna cewa ku ba komai bane a wajen Allah shi yasa can ma suka ce wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi mutanen annabi nuhu suka gaya masa cewa anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun yanzu mu ne zamu yi imani da kai alhali wulaƙantattu kaskantattu tozartattu arzaluna su ne suke bin ka ya za a yi mu zo mu bi ka ya za mu yi mu haɗa tafiya da talakawa da gajiyayyu shine Allah ce wa kama halakna qablahum min qarni kam min ummatin wa qarnin min al-mukazzibin nawa ne cikin al'umma da karnoni waɗanda suka yi ta ƙaryata Allah muka halakar da su da kafircin su inji Allah hum ahsanu asasan wa ri'ya wanda su ne suka fi kyawun tarin dukiya da kaya kalmar ahsanu asasan amwalan wa amti'a wa manazira wa ashkala sun fi waɗannan da suka suke muku alfahari yanzu sun fi su kaya shine asas sun fi su dukkan abubuwa na morewa rayuwa kala-kala nawa-nawa ne muka halakar da su al'asa ana nufin almata kayayyaki tarkace abubuwa na duniya kalmar ri'iya wato manzar abinda za ka gani ya baka sha'awa kam ahlakana nawa-nawa ne muka halakar al'ummomin da suka fi waɗannan da suke muku alfahari na yau sun fi su duk abin da suke tsammani sun fi su sutura duk yana cikin asas sun fi su gidajen zama duk yana cikin asas sun fi su kadarori duk wani abin da za a iya gani a sha'awa na rayuwa an yi wata al'ummar da ta taɓa irin wannan rayuwa kuma muka halakar da su ƙul ga ya musu ya muhammad ga waɗannan mushrikai da suka kafirce wa ubangijinsu lil mushrikin alladhina kazzabu bi rabbihim almuddaina annahum ala alhaq waɗanda suke da'awar cewa su suna kan gaskiya alhali suna kan bata ne amma suke cewa ku ne kuke kan bata man kana fi dalalati duk wanda yake minna wa minkum ko mu ko ku falyamdud lahu rahmanu madda to ubangiji tabaraka ta'ala ya ƙara masa a cikin abin da yake ciki kalmar falyamdud lahu rahmanu wato ana nufin fa amhalahu rahmanu fi ma huwa fihi hatta yalqa rabbahu wa yanqadi ajalahu Allah yayi masa jinkiri akan abin da yake ciki har ya je game da Allah akan halin da yake ciki immal azab ko dai azaba ta same shi wa imma sa'a ko kuma tashin kiyama ya riske shi baghtatan ta'ti Allah ya riskan masa da kiyama ta tashe shi ta same shi ba zato ba tsammani fasayalamuna daga wannan lokacin za su sani hina irin man huwa sharrun makanan wa adhafu junda waye yafi sharrin matsayi wane ne fi raunin runduna wannan fi muqabalati mahtajju bihi ne min khairiyyati al-maqami husnin nadi imamu mujahid yake cewa fassarar falyamdud lahu rahmanu madda falyad'uhu Allahu fi tughyanihi addu'a ce ake yi Allah ya bashi duk wanda yake tsakanin mu da ku wanda yake akan bata ne tunda ku kuna ganin mu ne akan bata mu ma muna ganin ku ne akan bata to Allah ubangiji ya dawwamar da duk wanda yake kan bata akan bata sai ta tafiya har ya gama da Allah hakaza Allah ya bashi haka haka Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari ya yi bayani a cikin tafsirinsa ya ce wannan mubahala ne ake ga mushrikai rantsuwa ne ta tsinuwa المشركون الذين يزعمون annahum على هدى فيما هم فيه mushrikan da suke da'awar ko suke ganin cewa su suna kan shari'a akan abin da suke kai kamar yadda Allah yake faɗa akan Yahudawa a wani wurin qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas to fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin to shine ma'anar wannan aya kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman majja qul ya ayyuha alladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni min duni an-nas in dai kuna ganin su ne masoya Allah wato na kusa da Allah ba sauran mutane ba to ku yi burin mutuwa mana in kun isa in da gaske kuke yi audu bil maut alal batil ku roki Allah ya kashe ku akan halin da kuke ciki minna wa minkum ko mu ko minku ko ku idan har kuna ganin ku ne akan gaskiya ku yi addu'a wallahi sai suka yi suka yi su faɗi haka da to daman sun sha yi wa musulmi haka sun sha gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka sun sa zargin manzon Allah cewa shi akan bata yake haka suka yi yahudu da nasara duk sun yi wa musulmi wannan abu amma ina Allah tabaraka wa ta'ala ya karyata su kuma ya kashe su akan akan kafircin da suke kai Allah ya mamu labari wato su waɗannan mushirkai kafirai makiyansa sun kulla kiyayyarsu ne don fada da musulunci su yi fada da manzon Allah da abin da ya zo da shi kuma dukkan wannan abun ƙarshensa suna ƙaryata tashin kiyama ne shine ƙarshen zancen kawai ba su yadda a ce Allah zai ta da kiyama ba kamar yadda yanzu gashi nan kuna gani akwai da yawa waɗanda ba su yadda da tashin kiyamar ba ƙaryata ta suke to wannan aya tana nuna mana lalle akwai kiyama lalle akwai kiyama ya ce da su allazina kafaru ne ala sabilil inadi saboda taurin kai da ta'ali da nuna girma sai sa Allah ce da su kafirai qala allazina kafaru lillazina amanu ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya قل يا مسو من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا akwai maganganu na malamai dangane da mai ake nufi da man kana fi dalalati falyamdud lahu rahmanu madda kafin nan kar ku manta an faɗi wannan magana ne saboda alfahari da suke yi wa musulmi ana yi wa musulmi rarrashi dan wani kafiri ya maka alfahari da duniya to ka ɗauka duniya wallahi ba wata aba bace dan duniya da wata aba ce da Allah ya mai da manzan Allah ya fi kowa kuɗi ya fi kowa matsayi ya fi kowa kadara amma tun da an nuna maka duniya ba komai ba ne shi sa aka yi tabbali suna faɗa wa ƙalu nahnu aksaru amwalan wa aulada ai mu muka fi dukiya dan saboda Allah ya ba su duniyar mu muka fi yaya suka ma cewa ma nahnu bi muwazzabi mu ba za a yi mana azaba ba azabar ma ba za a yi ba alhali kuma ƙarya ya suke shi yasa Allah cewa kam ahlakna qablahum min qarnin karnoni al'ummomi nawa nawa Allah ya halakar hum ahsanu asasan wa ri'ya wanda sun fi su dukkan abin da suke gadara da shi na kayan duniya da kuma mazhari abin gani da zai iya ba da shawa da yawa in an ce karnu ana nufin suna ne da kulli umma kowace al'umma wadda ta gabace ka ana ce da ta karnu an shiro shi ne daga karnu dabba kahon dabba ai kaga kahun nan yana sama da ita to shine ake cin shekar so wannan aya tana tahdidi ne ga kafirai waɗanda suke rayuwa da annabi da wanda suka biyo bayansa da kuma raddi akan maganganunsu munana da suke yi akan musulunci da kuma shi addinin gabaki ɗaya ko shi wanda ya zo da addinin gaba ɗaya Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف bima amilu wa hum fil ghurfati aminun a wata ayar Allah ce fadarni ka kyale ni wa man yukazzibu bi hadha al hadith da wanda yake kare ta wannan alqur'ani sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu musu yaki maimai zamu saurara musu mu daga musu kafa mu musu kamun talala in mun damke su zamu musu riko irin yadda ba sa tsammani Allah ya ce wa umli lahum jinkiri nake musu inna kaidi matin lalle kaidi na mai karfi ne ranar da na damke su za su gane sun sun shiga hannu Allahu akbar so wannan duka Allah tabaraka taala yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa yi hakuri akan abinda ainihin wato suke fada sai ya ce kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda malamai suka ce abinda ake nufi anan wasu man kana fi dalalati duk wanda yake kan bata to fa'adatullahi an yamudda lahu wa yastadrija duk wanda yake kan bata al'adar ubangiji za ga mutum yana kan bata wallahi malam sai ya kyale shi ya ta ƙara masa shine falyamdud lahu rahmanu madda a ta ƙara masa ya tsawo daga madda ya muddu ne ɗabi'ar ubangiji ne tabaraka wa ta'ala akwai waɗanda suke ganin akwai sifatu talab falyamdud din za a bashi alaba biha ne mana kamar addu'a ne ake duk wanda yake batacce ne tsakanin mu da ku to ubangiji Allah ya ƙara masa tsawon lokaci a cikin batansa ka san bala'i ne kana cikin bata a tsawaita ma lokaci saboda azaba ka ce take multiplying take ninkuwa dan ka zo yin za a yi maka azaba sai an ninninka ma na iya shekarun da kake kai kenan abin da ake nufi ka gaya musu ya kai wannan annabi ga waɗannan mutane masu alfahari man kana minna aw minkum ala dalalati falyazidhu Allahu min zalika wanda yake cikin mu ko mu ko ku yake bata to ubangiji Allah ya ƙara masa rayuwa akan batarsa kamar dai ayar tana umartar manzon Allah ne da ya mubahala ga su waɗannan mushrikai wato kafirai kamar yadda ya ce a wata ayar qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce walam yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin kamar yadda ya dada faɗa akan wannan akan yahudawa ne ai shi yasa ya ce allazina hadu to akwai ta nasara ma da Allah ya ce fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin kaga wannan ta nasara ce to dukkan su ubangiji yayi yayi musu wannan wato mubahala din yahudu ya musu su ma nasara ya musu wannan in yana nuna wani abu yana nuna ana karfafar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan cewa ya tsayu akan gaskiyarsa kuma kai ma ana karfafan ka ya kai musulmi mai imani ka zauna akan addinin ka kai ne akan daidai babu gudu babu ja da bawa baya wa yazidullahu alladhina tadawhuda waɗanda Allah ya ba su shari'a ana addu'ar Allah ya ƙara musu shari'a yawwa Allah ya ƙara musu shari'a akan shari'ar su so wannan kenan can sai ce immal azab wa immal wa immal sa'a wa sayalamuna sannu za su sani a wannan rana man huwa sharrun man huwa a cikin bangarorin guda biyu waye fi sharrun makana aswa'u manzila wanda ya fi mummunan masauki mummunan mazauni aswa'u manzilan wa aswa'u maskana la ilaha illallah akwai mummunan masauki da za a tarar da shi ranar kiyama ya koyar wannan akwai mummunan masauki na sha ina gaya muku na mai mutum kullum sai mun faɗa yawa nan ba shi ne gidan ba nan ba shi ne gidan ba yawa can ne gidan lahira ita ce gidan so kowanne a cikinmu ya yi ƙoƙari ya tanadi don ya samu kyakkyawan masauki tun kafin ranar nadama ta zo ta riske shi dan wallahi za a yi nadama tabbas za a yi nadama kawai dai mu fatan mu ya Allah kada ka sanya mu daga cikin waɗanda za su yi nadama Allah ka sanya mu a samu sakina wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wanda Allah zai ba su ƙarin imani akan imaninsu to sai Allah ya ce mai mana ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayani akan wato irin addu'a da aka yi kafirai Allah dawamar da su ya tsawaita musu rayuwa akan kafircin to kuma sai yayi albishir cewa su mu'minai kullum ana addu'a Allah ya kare su akan shiryarsu bayan wanda suke kai a can Allah ya ce wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana cikin tauba fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafiruna kaga fazadatuhum rijsan ila rijsihim an daɗa ƙara musu kafirci da kazantar da suke kai ninki kan ninki wa matu kuma sun mutu wahum suna kafirai to Allah ya ce nan kuma wa yazidu Allahu alladhina tadawuda waɗanda suka shirya Allah yana ƙara musu shirya ya Allah ka ƙara mana shirya kenan wannan yana nuna mana imani yana ƙaruwa kenan Allah ka ƙara mana shirya Allah ka ƙara mana imani ya ƙara a bisa abin da ake da shi da والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الباقيات الصالحات واتو كاواوا أيوكا صلاني ذكريني زكاني azumi ne hajji ne dukkan al'amalul bir ayyukan da'a ayyukan bin Allah su ne albaqiyatu as-salihat wanzazzun ayyuka na kwarai shine albaqiyat as-salihat ayyukan kwarai su ne waɗanda na gaya muku waɗannan khairun inda rabbika tawaban wa jazaa'a su suka fi alheri a wajen ubangijinka wajen lada da sakayya sama da abin da kafirai suke ciki na duniyarsu na sha'awa da gidaje da mata da ababen hawa da abubuwa na shakatawa da fantamawa wallahi waɗannan salloli azumi zakka nafila karatun alƙur'ani zikiri tasbihi tuba waɗannan abubuwan da kake yau da gobe khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda kuma shine fa alkhairin wato makoma maraddan ana nufin marji'an maraddan ana nufin aqiba karshe Allah ya taimake ka ya sa kana kula da sallah da azumi da zakka sada zumunci karatun qur'ani salatin annabi istighfari hailala tuba kaza kaza kaza na alheri Allah ya maka arzikin wannan abun wallahi shi ya fi maka alkhairi da abin da zai tara maka na duniya irin wanda ya tara kafiran nan ka duba yadda suke jin daɗi a ido ko da wasu an nuna ma hoton amerika da ingila ka gani shi sa yau burin mutanen mu in mutum ya samu kuɗi kawai ya hau jirgi a ce ya taɓa amerika malam har alfahari mutum yake yi a wallahi muna america na je america ne wallahi na je america kuma wallahi malam wata kila kawai malam yawonsa kawai yaje ba wani gayyatar sa ba wani abu mai muhimmanci kawai dai saboda yana da kuɗi ne kawai ya je america saboda mu a wajen mu idan mutum ya je america to ana ganin wato darajar sama kamar ma ya gode je aikin haji wallahi wani baya jin wani abu dan ya je makka da umra ya je saudiya ya je ya je makka madina baya alfahari da wani baya jin cewa wani abu irin a ce ya tafi america ko tafiya zai ce wallahi insha Allah nan da abin zan je america ne na da wani saboda kawai dan wani kifarwa kawai zai je america me zaka je ka america wani an matsanta an ce ya kasa zuwa amerika bai je amerika ba ya je amerika ya bugo ya ce gashi amerika ya je amerika saboda burin ku ga an je amerika saboda zuwa amurka shine me za mu kuce mai bai je maka da madina ba what is america wallahi so alfahari da duniya saboda akwai duniyar a can akwai zahirin jin daɗin a can amma ba su son masu sallah ba su son annabi muhammadu amerika ba ta son annabi muhammadu kai kana son amerika kana alfahari da amerika da ingila amma amerika da ingila ba sa son annabi muhammadu sannan ba sa son al-islam musulunci yana yaduwa ne a cikin su a dole dole ba yadda za su saboda sun kafa wa kansu doka sun ce a bawa dan adam yancin addini sun yi wannan kuskure sai daga baya kuma suka gano cewa lallai addinin musulunci kamar gobarar daji za ta cinye kasarsu kuma insha Allah nan da wani ɗan lokaci ba mai tsawo ba wallahi sai musulunci ya mamaye waɗannan ƙasashen wallahi ina gaya muku wannan albishir ne ko ina kabari za ku san da wannan magana so suna nan insha Allah mutumina ƙwarai da nake ai wannan dan uwa ne ai wannan kwarai da gaske ko duk kun yi shiru kun kyale so Allah madaukakin sarki ba a musantawa an sani ya ba wa kafirai duniya ko ba ka bane ba an yi wa annabi alfaharin baka da wurin zama mai kyau baka da gida baka da kaza baka da kaza Allah ce amma a tambaye su nawa nawa ne alƙarin ƙaryoyi da muka halakar karnoni da muka halakar wanda sun fi na wannan zamanin malam an yi fa an yi fa zamanin da ya fi wannan fa ci gaba kwarai kuwa Allah ya faɗa wa laqad makkanna ku ko meye shi eh mun mun makkana su mun ba su dama sama da yadda muka ba waɗannan wallahi Allah ya ce mun ba su rayuwa mai daɗi sama da wanda ake yanzu anan ai a duniyoyin da aka yi ai an more sama da more wannan da aka yi kar ku dauka wani yanzu wani shine shine the first shine the end la Allah ya gaya kafiran da suke manzan Allah gaya masa gatsali ya ce mun ba wa waɗanda suka gabace ku kafuwa a duniya da wayewa da komai sama da abin da muka ba ku yanzu kuna ku yanzu ba komai ba ne so babu komai musulmi ya riƙe Allah idan ka kama ubangiji shi kenan ka huta ba ka da haushi ba ka da damuwa salatin annabin ka lafiyayye karatun qur'anin ka mai kyau ya fi wancan katon gidan da aka ba wancan mutum wallahi malam yana kwance yana jin damuwa da zuwa Allah bugun ba mutum ne yake cewa kai ai malam tun da naga ana binne boshi a kabari ce kai mun yi kuskure ba ya ce yanzu dole sai mun mutu shi malam duba gidana na ga dukiyar da na kashe malam malam wasu sun shimfiɗa duniya malam da gidansa yadda ya shimfiɗa yadda ya zuba kuɗi a gidansa aka shimfiɗa kuɗi a ƙasa aka zuba fulawoyi da bishiyoyi aka yi ɗakuna na alfahari gurin hutu falo-falo daban-daban ɗakin kwanciya daban-daban wurin morewa da shakatawa daban-daban haka kawai ya fito yana ganin gidan nan sai ga cewa ai ba magana amma bai sani ba sauran kalan ya mutu Allah kenan haka zai zo tattare ka kai malam da ba da akwai mutuwa ba ida sun gama da muwayi ko koya kwarai kuwa ai wani lokacin mutuwan nan gashi dai ba son ta muke ba amma fa ta yi dan yanayin nan da ake ciki gaskiya inda ba ana mutuwa ba wani a ya gama da kai amma duk abin da mutum zai yi a nan duniya ko me zai yi ku ba shi lokaci kai mutuwa ka san lamarin ubangiji ko baka mutu ba za a iya barin ka za ka zo lokacin da wallahi sai ka buƙaci ka mutum ni nan na yi wata kakata wallahi tallahi malam muna yara ƙanana duba irin wato jahilci irin na da da sauransu ita gani take yi matan nan ta gaji da duniyar nan mana addu'a Allah kawo mana ita nan kusa ka ji ba a yi musu addu'a Allah kawo musu ita nan kusa malam akan gadi take ba ta iya tafiya ba ta iya komai anan take kashi anan take fitsari sai dai a mirgine ta in za ta yi ba haya a wanke mata a canja mata kuma kullum azumi take mun hana ta mun hana ta yin azumi wallahi tallahi matan nan ki take kullum ta ce to me zan ci ta ce ba abin da nake jin daɗin sa babu shi in an takura ta ta ci abinci sai dai a sa ta karya a dole ba ta gani sai dai a zo a ce mata ai magariba ta yi a ɗura mata ruwa a haka shekaru ne ana magana komai nata ya canja babu nama a jiki sai kashi kawai da bata kenan dan adam Allah zai iya barinka kuma ya barka din duniyar ka zo a ce ta babu kai na sha gaya ko a gidanka yanzu za a zo a dafa wani abu wallahi sai ga an raba wa yara kai ba kai dan ba za ka ci ba yaro yanzu in ya ga dama sai ɗauki kwalin suga ya ta hambudawa yana ɗaukan kwayar sugan nan yana taunawa yana jin daɗi ruga da gudu ba abin da zai same shi kai in ka isa ka ɗauka ka sha sugan nan gobe ba su je suka ɗaura maka ruwa ba saboda ka ci rabanka tun da lokacinka ya ƙure akwai abubuwa masu daɗi da ake ci suna da daɗi ko babba ya san da daɗi amma girma ya sa baya ci irin su kafu kaza irin su ɗan tama tsitsi wannan yara duk inda ka kira yaro zai gaya maka yana da bala'in daɗi kuma duk kuɗin yaro zai iya tsarewa akan wannan amma kai yanzu ka zo akaram kallah sa ma kafu kaza a gaba ba za ka ci ba saboda mai lokacin ka ya kure amma baka yi saka ce ba daɗi ba kuma shi yaro shi zai baka labarin yana da daɗi lokaci ne lokaci ne so Allah da hikimarsa wannan duniyar da ya yi ta lokaci ne ka ci iya abin da zaka ci tun yanzu amma akwai lokacin da zai zo wallah kana ganin abin da kuɗinka da komai ba zai ci ba kwanan nan wani bawan Allah ake ba da labari yana faɗa cewa yau shekararsa ta takwas rabon da ya sa jan nama a baki ai kwarai da gaske shekara ta takwas rabon da ya sa jan nama a baki shi da jan nama ba Allah ne ya saukar da aya haramun bane amma likita ya ce da shi haramun alaika kana ci mutuwa za ka yi ina to me mu yana ci mutane in ya ci zai jawo masa ciwon da zai kassara shi daga nan sai tafiya saboda ka ya haƙura wallahi duk tsiran nan da ake gyarawa a gari kana ganin sa a titi yana kyalkyali yana kamshi da kuli mai daɗi a jikinsa ba zai ci ba a gurinsa kuma nama ko a gidansa ba ta za su sarrafa masa ba zai ci ba ba mamaki a nan ma akwai wanda ba a cin dan nama sai kifi sai kifi to wani kifin ba hana shi wani ba Allah ne hana shi ba dan adam ne hana shi kuma ya yadda daidai ne ba zai ci ba dan ya zauna lafiya wani wallahi malam da yayi sati guda yana cin jan nama wallahi sai dai a tura shi a wulbayo ya gama ba ta ku ba dan ba ta son jan nama kana cin jan naman nan kafar ba za ta taku ba za ta yi subu subu ta kumbura sai da sanda zai rinka zuwa masallaci ba zai iya yi ba lokaci ne sai kai haƙuri sai kai haƙuri ni ma da nake muku zaki makin da nake ta muku karatun akwai abin da bana ci abin yana damuna kwarai da gaske amma ya zan yi wallahi tallahi kuwa ina ganin yaro na zai zo ya dauka ya ce ce ce more amma ina kallo ya ce guda gaba guda gaba guda gaba ni ne da kake gani na lafiyayye da karfi na yanzu ne wallahi akwai abin da bana ci kuma kai ma haka in ma baka iso ba kana hanya wallahi ka bi hankali mu dai wa yazidu Allahu alladhina tadawuda rayuwa dai kam ta lahira muke tsammani ta lahira wallahi burin mu Allah ka gina mana lahira kuma duk abin da zamu yi a duniyar nan Allah ka sa hanyar gina lahirar mu kada ka jarrabe mu da son duniya mu ji harama
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونغفه ما يقول ويأتينا فردا
Allah ya sake ba mu labari na waɗannan kafirai da ba su yadda da kiyamun nan da muke magana a kanta ba sai saukar da waɗannan ayoyi da aron ma karanta mana akwai maganganun malamai dangane da me dalilin saukar wannan aya a fara'aitar ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada imam bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi daga khabbab ibn al-arat yace ni na zo wajen al-as ibn wa'il as-sahmi sunan wani arne ne kafiri ku rike sunansa al-as al-as ibn wa'il as-sahmi yana cikin waɗanda suka yi wa Allah izgilanci a duniya yace ina bin sa bashi shi khabbab bin al-aratti yace ina bin wato al-as ibn wa'il as-sahmi bashin kudi nazo ya biya ni kudi na sai yace da ni la utika hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace kai ba zan baka kudin ka in biya ka bashin ka ba sai ka kafirce muhammadu yanzu yanzu ka ce ka ridda ka rabu da muhammadu sai biya ka khabbab ibn al-arad yace da shi ina wallahi la asfur bi muhammadin wallahi ba zan taba kafircewa annabi muhammadu ba ko ina raye ko ana mutu kai ko da an tashi alkiyama ba zan kafirce annabi muhammadu ba sai wannan al'adu yake cewa to a za a tashi alkiyama ko yake ga musulmi ai za ma a tashi alkiyama sai ce to shi kenan ka bari in an tashi alkiyamar ina da kuɗi a can a kiyama ina da kuɗi ka zo zan biya ka tunda lokacin kuɗi zai kuma ka amfani ka zo ina da kuɗi da yaya zan bugon karbanka shine Allah ya saukar da wannan ayar afara aita allazi kafara bi ayatina yanzu baka ga wanda ya kafirce wa ayoyin mu ba wa qala la utayanna malan wa walada yake cewa wato a lahira za a bani dukiya za a bani ƴaƴa mana ina da ƴaƴa ina da dukiya kamar yadda nake a nan duniya ka bari in mun je lahira akwai kuɗi akwai dukiya da ƴaƴa zan baka baka ga wannan mutumin bai wadatu da kafircinsa ba har sai da ya ƙara da izgilanci mai yin wa Allah mana ba kun yadda akwai kiyama ba to bari mu haɗu a can na baka akwai kuɗi akwai dukiya zan baka a kiyama in har ka yadda akwai kiyama to ka haƙura sai ya je can baka wannan yana gaya wa musulmi ne na'am ile kuma mu ma a ƙasar nan sai aka samu wani mara albarka aka ce yana zagayawa a kasuwa shago shago yana cewa waye zai bani a nan biya shi a lahira dan Allah ne bambancin sa da al-As ibn Wa'il as-Sahmi bai da bambanci to ku duba al-As ibn Wa'il as-Sahmi dan shi Allah saukar da wannan ayar a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wanda ya kafirce wa ayoyi wai isgilanci yake wa manzon Allah yana cewa mutane za a tashi kiyama to a bari in an je kiyamar afiya kamar wanda zai ce ma a ba ku a hada kiyamar a ku a hada kiyamar a biya ka hada kiyamar a biya ka hada kiyamar me yake nunawa kai ne kai da akwai kiyama kai ka amince akwai kiyama amma shi bai da akwai kiyama ba a wata riwayar wasu mutane ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo gurin shi wannan al'as ibn wa'il suna neman ya biya su hakkin su sai ya ce da su alastum tazumuna أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا باكوني كوكي ريك شوى أجدان الجنة أقوي زيناري دا أذر فاد الحريري با ومن كل الثمرات ما كوكي شوى wai komai da komai na 'ya'yan itace a cikin aljanna wai akwai ba kuna faɗan haka ba suka ce kwarai kuwa sai ce to shikenan mau'idukumul akhirah mahadar mu a lahira ku je mu haɗu a lahira ma biya ku ni Allah zai ba wa kuɗi zai ba wa dukiya a can ku bari na biya ku a can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda wai shin wannan bawan Allah yayi tsinkaye ne shi wannan jahili ya yi tsinkaye ne ya leko gaibu shine attala al ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahda koko ya yi wani alkawari ne a wajen Allah cewa Allah ya ce zai bashi kudi zai bashi yaya a yaushe suka zauna da Allah suka yi wannan alkawarin Allah ya ce zai bashi kudi zai bashi yaya a cikin kiyama wannan istifham ne lil inkari wan nafi asalin a attala ne a'attala'a wannan a'a yana nufin shinya to sai aka share ita wannan amzatul wasl din littakhfif kaga da kace a'attala'a da kace attala'a wani sauki to qur'ani ya shafe ta farkon ne ba wai dan babu ita ba amma asalin zancen a'attala'a ne sai aka mai da shi attala al-ghaiba shin ya yi ittila'i ne ya leko gaibu wannan jahili wannan magana da yake faɗa yana nufin ya leka gaibu ne cewa Allah zai bashi wannan abun malan wa walada a duki a lahira ko dai ya dogara ne da wani alkawari shine abin takhada inda Allah inda Rahmani a wajen Ar-Rahman shine Allah ahdan ko akwai wani alkawari da suka yi da Allah akan haka babu shakka babu ko dai a cikin waɗannan abubuwan tsabar rashin mutunci ne kawai yankar magana kawai ya faɗa lam yattali ala al-ghaib wa lam yattakhid inda Allah ahda karyarsa sai ta tabbata fa sabata kadibuhu wa iftira'u shi sa Allah ya karyata shi ce kalla ba sai na fasara ba ko dan na san kun gamsu kun gane wannan kalla din kalma ce da suke nufi tufidu az-zajr wal-rada wan-nafi tsoratarwa korewa ba haka bane shine kalla kalla lam yattali ala al-ghaib bai san gaibu ba bai leko gaibu ba kuma bai rike alƙawari daga rahmanu Allah ba bari dai ƙarya yayi kawai amma sanattubu ma yaqulu da sannu zamu rubuta abin da yake faɗa wa namuddu lahu min al-azabi madda kuma za mu tsawaita masa azaba tsawaitawa wannan ba Allah ya shiga uku ai kwarai sanattubu ma yaqulu waye wannan shine al'as ibn wa'il as-sahmi za mu tsawaita masa azaba tsawaita in ji rabbul izzati ba wannan ba wani risuhu ma ya kulu wa yatina farda kuma za mu gadan masa abin da yake faɗa cewa za a bashi kaza da kaza na dukiya da yaya abin da Allah yake nufi na risuhu anan naslubuhu minhu za mu kwace shine narisuhu din narisuhu ma ya kulu wa ya na farda za mu kwace abin da yake fada din kuɗi da yake da shi a duniya ‘ya'ya da yake da shi a duniya narisuhu za mu kwace wa ya na farda zai zo mana shi shi kadai ilahi Allah zai mutu ya bar 'ya'yan shine na rikin hudun ai idan mutum ya mutu ya bar abu ya gadar da abu yake to gadarwan tana nufin kwacewa kenan tunda lokacin da ya mutu ya tafi kiyama ya tafi kabari ai baya mallakan abin ɗazun nan wani bawan Allah ke gaya wani malami wata magana da ta bani mamaki kwarai bari jefa muku ita anan wataƙila za ta yi muku amfani malam mutum ne ya zo yana aikin Allah yana zuba miliyoyin kuɗi yana aiki yana aiki yana aiki hidima yake ma addini sai ya zo ya ce wa malamin a karam wannan abin da nake gaya maka nake yin sa yanzu idan yau na mutu fa to ba za a ci gaba da aikin ba ina shaida muku in na mutu shi kenan ku samu ku karbi abin da za ku karba yanzu a wajena amma ina tabbatar muku iyalai na in na mutu ba za su yi ba ba ku gane karatun nan ba ha ba ku fahimce ni ba wato tsabar losing hope da confidence ba shi da hope akan iyalinsa ba shi da hope akan 'ya'yansa wannan aikin yanzu ne ya san nasa ne amma ya tabbatar iyalin nan nasu da yake tare da su in ya mutu wallahi ba za su iya sa kwabansu na gado a cikin yi wa ubansu aiki ba haka ne suna nan jewa mai gadi kake a wajensu dangane da dukiyar da take hannunka a yanzu yanzu ne kake da iko kake da dama ka aiki yanzu kake iya sa hannu a cek kai withdrawing kuɗi wallahi idan ka mutu ka tafi kabari wannan hannun ba zai ba za a iya kai masa cek ya sa ba duk yanda za su yi shi ba zai iya su gine ta ba dan ya gama da kuma dukiyar da ka tafi kabari shikenan kuma ta zama ta magada kwabon da ka bayar da ranka da lafiyarka alaji shi ne zai maka amfani wanda ka mutu ka tabi ka bari babu garanti babu tabbas shi sa wannan bawan Allah ya faɗi gaskiyarsa ya daga ya tafiyarsa ya ce duk abin da zan baku zan muku maza maza zan baku yanzu ku samu karba dan na mutu na san kofar albata ce to Allah ya faɗa duk abin da ka mallaka kafiri kake ko musulmi zaka je wa Allah kai dai ne ko akwai wani wanda zai je su biyu saboda tsabar sallarsa da azuminsa la farda za ka je fardan abdan bawa kuma kwaya daya ina kamfanonin kalaji ba sa nan ina jiragen ruwanka ba sa nan ina shagunanka na kasuwa ba sa nan ina motocinka na hawa ba sa nan ina gonakinka ba sa nan na ga wani bawan Allah ya gidan gona mala yana tuba kudi a gidan gonan nan kai kai wallahi malam mun je neman gona ne da zamu noma masara mu noma masara mu samu abin da zamu ci mu kawo iyalin muna neman a ba mu hayar gona sai ga wani ya dauki daji iya ganin ka amma bai na Abuja kudi ake zubawa a gonan nan a yi ta shuka bishiyoyi suna mutuwa kasar bata karba ba a ɗauko su daga amerika a shuka a ɗauko ‘ya'yan itatuwa a ɗauko wato dabbobi a saka a siyo masa duk inda aka ji wata kura ta gudu a nemo a siyo a daure a sa masa a gonar a nemo masa kaza a nemo masa subhanallah me wannan wai ai yana shiri ne saboda in yi ritaya ya samu wurin shakatawa malam masu aiki a gadi a gonar kare kudaden da suke ce Allah ya barakar sani miliyoyin kudi da yake shimfidawa a wannan gidan gidan gona gyaɗin gonar kawai za ka sha mamaki ga wani wuri da ya shimfida ake masa gini na bankaye kawai wannan wurin zuwa fa kawai zai rinka yi wani lokaci lokaci da yamma aka ce a wata bai fiye zo sau ɗaya sau biyu saboda kullum yana yawa duniya yawa yana amerika yawa cikin ingila yana gabon yana china yana australia yana kaza ya tsallaka sun bi can saudiya ya yi umra kwana biyu ya wuce ya yi kaza ya abin nan ya koma dubai ya tafi kaza yana da harka gidan gonan nasa wallahi sai share wata shida bai zo ba amma ana biyan albashi ana mugun kashe kuɗi a wurin kaga lamarin Allah ko bai da masallaci ko daya bai da aji ko daya dan bai da alaka da masu cewa ya gina masallaci ko ya gina aji dan sul basirati yana tsufa yana son kuɗi haka suke yanzu Allah ya zarabe su ku tsaya ku gan su da gwamnati ya tsallake shekara saba'in da wani abu yana neman tamanin ya fi kowa mai da kuɗi maye ɓarawo kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi me za ka yi da kuɗi me za ka yi da kuɗi in motar hawa ne ya fi ƙarfinta wace mota ce zai hau idan gidan zama ne me ake nema a gida kun samu idan yawo a duniya ne duk duniya ko tsuntsu bai fi shi yawo ba ba inda ba zai je ba idan wani abu ne na ci me zai ci in abu na sha ne me zai sha in riga ce wace riga zai saka idan mata ne mata ɗaya ce ta hana shi ƙara wuri ko ba ka bane ba ya na kana wani kuna nan da yawa wallahi kuma in abin da na faɗa ba haka bane wallahi sai rufe ƙur'ani na yanzu mutane wallahi to ina za su kai kudin ka gaya mai inda za su kai kudin sun bar mutane a cikin talauci da rashi amin Allah ya ce shi kenan sanaktubu ma ya za mu rubuta abin da yake faɗa ba dai duniya yake so ba yana kare ta kiyama wa namuddu lahu min al'adabi madda wa narithu ma yaqulu wa yatina farda zai zo mana shi shi kadai munfaridan biduni malin awwalan babu dukiya babu da babu hadimi babu jiniya ba yanakiya ba kaza ba kaza ba kaza malam haka suke mutuwa matansu ana zo ana musu murna mai hukunta a zuya wallahi barin gaya muku ko duk mutumin da ya shahara ya kai ya burin ya tara dukiya tara duniya to murnar da magadantarsa suke yi ta bukin cikin da suke yi Allah malam ya tafi ya bar musu kaya yanzu ko a takure suke da Allah zai ji ciwo ubansu ya mutu zai ji ciwo wani ya mutu a gama komai amma wallahi malam idan aka lissafa masa miliyoyin da za su shiga akawun ɗansa na gado ai zai ce ya alhamdulillah ko ba gaba ne amma ba a gefe akwai ciwon mutuwa in haka ne ya ce shi ya haƙura ba zai karɓi kuɗin ba shi babansa ya mutu shi kenan kawai shi zafin mutuwa ta ishe shi waye kar a mai maganar gonaye kar a mana maganar filaye da kamfanoni shi ya haƙura yan cin gado ku ku ci gado shi zafin mutuwa sai ya danne shi an taɓa samun wannan ya gama ana gama ce nawa ne kuɗin nawa ne lissafin haka za a tura masa su gaji gidaje su gaji motace motaye motace ko motoci motoci su gaji kadarori malam kaga sun shimfida duniya shekara ɗaya yawa sun manta ka nan ka kashe rayuwarka ka saci kudin gwamnati kudin Allah ya isa ka zo ka cuci mutane ka zauna cikin mutane ka yi ka taimake su Allah ya jarrabe ka da ciwuka ya yi ce maka wa'azi baka gane ba baka yi ta amfani da kuɗinka kana gina alheri ba kai baka gina masallatai ba kai baka gina makarantu ba kai baka taimaki marayu ba kai baka yi mai ba an ɗauke ka daga kai ka ingila kurin ana tsammanin za a duba lafiyarka ashe mala'ikan mutuwanka a ingila yake suna dirar da kai suka je aka ɗauke ranka suka dawo mana da gawarka ga biyan kuɗin jirgi ga biyan kuɗin akwati ga biyan kuɗin gawa ga kashe kuɗin mai da za a je a ɗauko gawarka a kawo ga wahala ga maganar akwati ya za a yi da shi abin ne ka da shi ko kar abin ne ka da shi kuma an saye shi miliyoyin kuɗi zulumatun ba zuwa fauka ba su cire ka daga wannan akwatin su kai ka wani guri daji mai duhu ko fitila babu walla ko kwalta ba kai a makabartan garin ku ba kwalta basirar ka ta toshe ba kai a makabartar da za ta je garin ku ba kuma ashe can za a kai ka makabartun garin ku sun cika kun yi ku saya kuna ta sayan filaye kuna rufewa kuna beware of 19 beware of dog beware of kaza amma makabartun unguwannin ku sun cika ana ta ɗora mutane wani kan wani kuna sayan manya-manyan gidaje da kadarori kuna hawan motoci miliyoyi amma ba ku sai fili na dubu goma da za ku binne kanku ba in kun mutu hakan dai za a ɗauke ka jefa ka cikin waɗannan talakawa a yi dabaru ka duba wallahi malam wato hali irin namu na hausawa fulani masu saukin ash'ani sai ga mai kuɗi ya zauna a cikin mu bai mana komai ba babu tsaye da mana amma ya mutu mai karamci mu ɗauke shi mu je mu nemi wuri dole ya za mu yi mu tattara mu tattara mu sama masa inda za mu kwantar da shi mu je mu binne shi mu zuba shi a cikin a cikin talakawa mu dawo kuma an zo rabon gado ba mu sani ba sai dai a baza ku ga yayyanka gida an sai da shi shikenan ya ta ashe mu din dai mu ne gatansa da ban zai tafi tantar bila da ke dagawa wallahi baya harka da kubalin tana ma ku gaisa da shi dan saboda in ya ga kun hada ido to za a kawo bukatu masallaci wani yake zuwa da aka mai dan maiko ne ka san su kuma yan uwa an ga wani alaji yana yawan zuwa da mota yana fakin ana tashi neman taimako a masallaci yan bukatu kawai ba sai aka tura mai kwamiti ba suna zuwa kwamiti suna ganin suka gaisa da shi alaji na gaji da ta yan ayyuka ne suka taso a masallaci an ga kuna da tsoron Allah Allah ya sa kullum ana zuwa a bana ce to haka ne to ba da shi alhamdulillah nawa ake bukata to za mu duba mu gani tun da ya tafi bai kara dawowa ba abin da muka bada ne dai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana Allah ka jikan mu Allah ka sa mu cika da imani wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah wani bawan Allah ya ce assalamu alaikum Allah kara maka lafiya da Allah ina neman addu'a akan aikin asibiti da nake nema da kuma matsaloli da suka ci kwikwiye min ga umu a wanke ban ɗakin masallaci da shi ta wasuli da wani abin da na bata to Allah ya biya maka bukatarka Allah madaukakin sarki ya taimake ka ya baka wannan aiki in bai baka bai canja ma da yafi shi alheri ga umu nan ya bayar sadaka saboda Allah a wanke masallaci badda masallaci Allah ya saka mai da alheri wannan bawan Allah shi kuma alƙur'ani ne ya kawo a ga sunan guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida izo sittin ya ce Allah ƙara malam imani da daraja daga wata baiwar Allah take neman addu'a da ita da mahaifiyarta da mahaifinta wata mace ce ta aiko ranar nan guda shida na mahaifanta da mahaifiyarta da kuma ita kanta rane masu kyau matuƙa wallahi Allah Ubangiji ya karba miki kuma ya biya bukatun na ya Allah waɗannan bayinka da suke bayar da wannan abu dan kai Ubangiji muna roƙonka Allah ka amsa musu Allah ka amsa musu ga wani shi ma ya aiko guda uku ranan sababbi ne su ma duka duka dai a sa a masallaci da addu'a da yake nema da biyan bukata Allah ya biya musu wani ya aiko shi ma da naira ɗari biyu insha Allah in ban manta ba in ban asala ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah malam muna neman addu'a addu'arka da ta jama'ar wannan masallaci da wannan majalisi akan za mu je musabaka Allah ya ba mu sa'a kuma ya ba mu ikon yi dan Allah din kuma Allah ya cire mana tsoro ya mayar da kai gidanka lafiya ya kara kare mana kai Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya kai ku lafiya ya ba ku nasarar abin da kuka je nema Allah kuma ya sa kuna cikin matasa masu yi wa addinin Allah aiki da ilimin su ga wani bawan Allah ce Allah ya saka maka da mafificiyar aljanna Allah ya ji kan magabata ya kare zuri'a ya kara nisan kwana mai amfani don Allah mana amin ina neman addu'a daga bakin ka da kuma sauran yan uwana na wannan majalisi akan wata bukata da nake neman aiki a yanzu haka ana maganar cewa sunanmu ya samu zuwa ofis din wato ofis din gwamna amma za a ƙara wani sikiri nan din kuma a cikinmu za a cire wasu su malam na neman ka sani addu'a da sauran yan uwa ubangiji madaukakin sarki ya ba mu nasara ya ba mu nasara ya ba mu dacewa Allah ya baka dacewa Allah ya tallafa ma mu kullum muna alfahari muna so mu ji namu ya samu ya kwarai da gaske wanda yake zuwa makaranta yake jin wa'azi yake jin tsoron Allah samun sa a aiki na gwamnati ai zai taimaki al'umma insha Allah ya bada naira ɗari biyar a sa asusun masallaci so Allah ya bada lada Allah ya saka muku da alheri duka wannan ya ce Allah ya kare ka da dukkan wani sharri da abin ki ya ce na shiga sallah sai na taron an idar da an idar da na tayar da wata sallar bayan na yi raka'a biyu sai ga wasu su biyu sun zo sun tayar da tasu suna jam'i ya halatta na yanke tawa na bi su dallajin jam'i to su ba su yanke tasu ba suka bi ka kai da ka riga su farawa sai kai za ka je ka bi su saboda su biyu ne a'a tun da ka riga ka fara sallaka bai kamata ka yanke ta ba ka ci gaba da sallaka da su ya kamata su su jona su bi ka ba a ce in mutum yana yin sallah ya ga wasu suna yi kawai yanke ta sa ba yawwa ba a ce haka ba in sun zo sun bi ka ya kyau in ba su bi ka kuma ka karasa su su yi tasu malam mutumin da ake bin sa azumin watan ramadan ya mutu wanda ba ɗansa ba zai iya rama masa nam waliyinsa majibincin al'amarinsa zai iya rama masa kamar ƙaninsa ko matarsa duk da kafa dadu za su iya rama masa da 'ya'yansa musamman amma allah ya sauke akan wannan bayanin wani dan uwa ya bugun mu waya yake tambaya na ma ke da baki yace abin mamaki wani mutum ya mutu ya bar azumi mai yawa a kansa mai hali ne an rabe gadon sai aka zo to magana azuminsa wallahi tallahi malam kaucewa suka yi sai kaɗan ne a cikinsu ana ta neman wa zai taimaka ya karba cikin yayansa amma ba sun rabe gadon kaga wannan yake nuna kullum ina gaya muku wala mu bi hankali da duniyan kuma ƴaƴan nan ku yi kokari ku dora su akan addini kuma ku sanya wa ƴaƴan ku kaunar ku ku ja su jikin ku ku nuna musu abin da kuke kai shine daidai amma yanzu akwai musifar da ta wuce a ce wai mutum ya mutu wai azumin da ake banka ana watan galiya da shi an rasa wa zai karba ubanku ne fa ya mutu an ce fa ana bin sa bashi ba yanzu wannan da kuɗi ya mutu ya bari ana bin sa bashi za su biya ba za su biya ba ni bugo mun aka ana tambaya na wai an farasa bayan da za a yi da sauran azumin nan wai ya za a yi na ce ina yansa ka ce wallahi malam suna nan ko ce gaskiya shi aiki ya mai yawa ba zai iya yi ba shi yanzu gaskiya ina wallahi ya ce wallahi gaskiya ba zan yi muku ƙarya ba ni ba zan iya yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye shi yasa tun daga neman auren kuke yin kuskure wallahi duk wanda bai tsaya ba addini ba akan neman aurensa za ka zo kai ta haifan yayan ka haifi banza an saba wa Allah ana neman auren an bi son zuciya a neman auren ka gigije saboda bin sifa ba tarbiya ba ɗazu nan wani cikin ku ya bugun waya na ce sai na tona shi ya ce saboda tambaye ne da ya ne mamaki ya ce wallahi shi dan uwa ne ɗalibi muna tare da shi kaza kaza dai gabatar da shi to masha Allah Allah saka da kai inda ba ganin ka nake yi ba ya ce wallahi malam budurwa ta ce nake neman ta ina son ta malam na ce to ce amma wallahi malam yar fati ce duk inda ake fati a garin nan ko an gayyace ta ko ba gayyace ta ba ba ta fashi ya ce fati fati nan kaga ta je can nan kaga ta je can in dai za a yi biki mata su kwalliya su cakare a shiga a haɗu da maza a gogi juna a yi kaza shi ya ce wallahi tana can ya ce ko jiya din nan sai da na mata na mata wala ya ce amma wallahi a cikin satin nan ma na mata faɗa na ce mata ni fa ustaz ne ba na son wannan abu ya ce wallahi muna muna rabuwa bayan kwana biyu sai na ji ta ta afka wani wurin wai shine ya bugo wai ko akwai wata fatawa wallahi tallahi na ce to in baka shawara ya ce ya ce ya ce ya shuru ya ce eh na ce to ba matar ka bane wannan daman iya abin da zan iya gaya maka dage ne mata wa'azi haka muke faɗa mu ce a hakuri a wa'azi to matukar ka mata wa'azin nan ka mata wa'azin kaga ba za ta yi ba to in kai ci in ba sa aka ci ba ita za ta ja ka na ce ka ja mata layi Allah bai ce dole sai ka aure ta ba amma kaka daina mata wa'azin ka ci gaba da mata wa'azi amma ka nemi wata shi kuma ka alheri kai yanzu ka je ka aure yar faci ka kawo gidanka ka aure yar faci ka kawo gidanka ka auri matar da za ta zo tana neman wasu mazan tana gidanka kai ka san tashin hankalin da ke cikin wannan abu ba ta zauna ba tana wannan gidan da ta ji kurum kurum kurum za a tafi sai ta fita yana cikin musibar da Allah zai zarbe kuma ya zarbe ka da matar da ba ta zama wallahi yayan ka ba su samu tarbiyyar kwarai ba kai kanka ba ka samu tarbiyyar kwarai ba dan ana son mace ta zauna a gidanta haka Allah ya faɗa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula zauna a gida a ciyar da su a shayar da su a musu tarbiyya su kula da yaya yawo kuma gidan rawa gidan kaɗe kaɗe kana zuwa majalisi na muna karatu da kai kullum ka zo kana wannan tambaya ai na kai kai dai ka ba wani fatawa ai ce to malam na gode na saka da ake ce to yayi dai gaba Allah Allah kiyaye ko zai tafi ko ya ko Allah wa Allah shi warkar sa wannan ce don Allah yana neman ku taimaka mai da addu'a bayan yayi mana addu'a gaba daya yace mahaifinsa yana cikin wani hali mai kunci da kuma shi su iyalansa gaba daya shi da Allah ce maka masa addu'a Allah ya fitar da su daga wannan hali Allah ya fitar da ku Allah ya fitar da ku wannan yace da Allah malam jiya ne na mafarkin na ganna a makabarta ina ta istighfari dan Allah mai haka yake nufi ka kusa da jiya kenan sai ka fara hada kayanka a zuwa magabarta irin wannan yanayi da ake ciki to a yi abin da na sani a kan harkar mafarki shine kullum idan Allah ya maka wannan wato taufiki zan ce ne ko me ne eh an Allah ya dora maka wannan misalin ma irin mafarki akan makabarta ko an mutu ko wani abu to ana nuna ma ne kai din ka shiga hayyacinka taitayinka ka ci gaba da wannan istighfarin ana nuna kana da buƙatar wannan istighfarin kuma akwai yiwuwar ƙwarai da gaske mutuwa tana nan tafi eh tana nan tafi ko shakka babu kawai ka kimtsa Allah ya sa mu cika da imani dukan mu ma muna hanya ko ba ka bane amma fa ban ce gobe ko jibi ba ko ba ka bane amma fa tana tafi eh ƙwarai ko da gaske ka yawaita istighfari kuma ka yawaita kusanta Allah tabaraka wa ta'ala ana nuna maka hanyar kwarai ne ana so ka mutu akanta insha Allah ta'ala ina maka albishir ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare insha Allah la kara lafiya da nisan kwana kana dariya ka zo gobe kai maka irin wannan mafarkin wani soja ne kwanan nan muke ba da kuma muka je mun daya karatu a nan mun je asibiti amini kano duba wani mara lafiya sai wani soja ya zo mun fito ya biyo mu da gudu sai malam malam a ce a lafiya wannan ma ne ba da kayan soja ba ne haka dai babban soja ne irin ya zo ya dan zo hutu ne ko dubiya zo ko me sai malam wallahi na ganka ne na gane ka ce baran zo wallahi wani abu ne yake damuna na rasa yadda zan yi wani ya ce wallahi a maiduguri muke a wajen sambisa sambisa nan muke aiki ya ce allah ya jarabe da kullum sai na mafarki da yan boko haram malam wallahi malam da gudu suke bi na da yan nake kuma ya ce ni ba malam yanzu na dawo hutun nan na ga kamar ma ba zan koma ba gaskiya ya ce abun ya yi na maimaita na yi mafarkin nan na daɗe na ƙare na ce kai ina jin fa Allah yana nuna mun ne gwanda in dawo gida yanzu ya zai aga soja ne yanzu ya gane muhimmancin malami ke to amsar in mun sake haɗuwa na gaya muku me na gaya masa to ce masa na yi kullum idan Allah yana nuna maka wani abu to yana nuna maka ka yi ƙoƙari ka shirya kafin wannan abun ya riske ka shine kawai safa kafin wannan abun ya riske ka amma ba yana nuna cewa tabbas wani abu zai same ka ba amma dai akwai wani abu na barazana ba wai shi lalle shi ba wataƙila akwai makiya a gefe suna bin ka ko abokanan aiki ko akwai masu maka hasada ko kuma akwai wanda suna so su kashe ka din ba sai lalle yan boko haram ba wataƙila za a iya mai da yan boko haram ya zama kamar misali ne amma ba lalle ba ne za ka iya gudansu kuma wataƙila daga nan gida ne ake kulla maka tsiya wasu ne suke bakin ciki ka samu matsayi har ka je can to in ka baro can din ka dawo ka kawo kanka wajen su kenan to kawai ne za ka yi tawakkali ga Allah na ce kawai ba musulmi tun da kai musulmi ne kullum za ka fita ka yi addu'a ka karanta Qur'ani ka samu ɗan ƙaramin Qur'ani ka karanta an za ku fita operation ka karanta sosai ka ce ya Allah duk abin da ya faru ina neman taimakonka na ce za ka yi rayuwa mai daɗi daɗi ya ce ka malam na ji daɗin wannan ya ce ya samu waraka wallahi gashi abu ne simple amma kawai menene damun kullum yusi bana illa ma kataba Allah lana tun da baka da dabara baka da wayo ya za ka yi sai ka kama Allah in kana da tsoron wannan ka kama Allah duk wanda ya tsaya ya bi Allah yana bin Allah sau da gaba insha Allah ba wani abu zai zo da tayar masa da hankali ya firgita shi ya san duk abin da Allah ya dora masa shi ya ga dama ya dora masa so kai ma ina baka shawara akan haka abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuma har shi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi